كان برسول الله يصيبها امرأة يأتيها بين إلى ما حاجر إليه اللهم لا نؤمن إلا بالخير والسيرة والإسراء المستقيم وأسعد الناس وعلى به لمن عاش والعيال ومات ومات جاء سيدنا محمد أزواجه وأمته وأخلاقه ما سبق له من الأسماء وهذه إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه ومن ذلك yayin da abin da ya shiga ya bayyana zuwa duniya ya zo lokacin kiran sarki kiran mutane zuwa ga Allah da ya zo zuwa bani Isra'ila sannan ba su kushe ba kamar al'adar sauran kafirai su kasance da Allah yayin da ya kasance da kafin su su yana yiwa ne ne zai taimake shi ya haɗu da shi ya karfafa da shi wajen kiran mutane zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala وبريت الله تبارك وتعالى جزاء فلما أحب عيسى منه الكبرى قال والأنصار إلى الله قال الحواريون لقد أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاغفرنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين فلما أحب عيسى منهم الكبرى yayin da annabi isa alaihi salam ya gane kuma ya san kafirci da gargadun isra'ila ba za su imani zuwa ga allah ba wa sun ta san masa tungaya ta ne ce manan sari ni allah wane ne mai taimako na tare ya sai zuwa kira zuwa ga allah tabaraka wa ta'ala qalan hawariyun sai hawariyawa suka ce na ansarullah mu ne masu taimakon Allah mana masu taimakon addinin Allah tabaraka wa ta'ala amanna billahi mun imani da Allah tabaraka wa ta'ala wa shakkai shaida bi anna muslimu cewa mu mun bi da zuwa Allah tabaraka wa ta'ala rabbana bima anzalta rabbana ya ubangiji mun imani da abin da ka saukar a manzanka wanda ba na suka da abin da ka saukar na taura na ayyana taura da injila wanda ba na rasula mun kuma bi manzanka annabi Isa alaihi salam fa sunna ma shahidin ka rubuta mu tare da masu shaida ma'ana wayanda suke masu shaida akan imani da wanzan da kai sunan ومكروا ومكر الله الله خير الماكرين ومكروا كشريا ما كنت واتو تبارا كش النبي عيسى عليه السلام ومكر الله في الله تبارك وتعالى مير ما كنت سو واتو يي استدراجي wanda suke ne suka tafi makasha annabi Isa sai suka kashe wanda suka wato wanda suka tura gida annabi Isa lokacin da suke makirci za su kashe annabi isa alaihi salam sai suka kewaye gida annabi isa da makamai sun sa annabi isa baya zama da makami kuma mutum ne wanda da'ima yana cikin rubushi kuma bai taɓa mallakan gida wanda yake nasa masa gidan da yake kawai suka je su kewaye sai suka tura wani mutum guda ɗaya ya je ya kashe annabi isa alaihi salam ko kuma ya je in ya je kamar yayi kokarin fitowa ya zo same su ba waje to lokacin da ya shiga sai Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko mala'ika jibrilu ya shafa fuskar wancan wanda ya shigo gidan sai fuskar sa ta zama kamar ta annabi Isa Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana da annabi Isa alaihi salam kamar yadda ya mu karanta aka dauki annabi Isa aka kai shi wajen jatumarsa Maryam suka yi sallama da rati kai ce tana kuka yake mata alkiyama za su hada mu saboda haka annabi Isa Allah dauke zuwa sama wannan mutumi suka jira Isa bai fito ba mutumin su bai fito ba sai suka shiga suka kashe wannan mutum daga shiga suka samu wannan mutum da suka kashe shi ba suka kashe shi kai jima ya bace suna cewa idan mun ce Isa muka kashe to ina dan uwan mu idan dan uwan mu muka kashe kuma ina Isa to da kai zo fuska ta Isa jiki na ɗan uwansu saboda haka jayayya ta shiga tsakanin su taki a wannan wajen ma suka yi yaƙi da juna yaƙi mai tsanani suka kakkaje junansu da yawa bayan sun kafa sun jire shi ne wa makaru suka shirya makirci wa makar Allah Allah tabaraka wa ta'ala shi ma ya mayar musu da makirci da da nasu wallahu Allah shi ne kai su makirin mafi tsananin masu makirci saboda haka Allah yana gaya wanda wala ya wani makar Allah wa zai kalu cewa da makircin Allah tabaraka wa ta'ala sai mutane masu asara na
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون إشاء الله يا إن الله تبارك وتعالى يا عيسى يا عيسى إني متوفيك ni mai karɓanka ne wato da jikinka gaba ɗaya wato mai ɗauke ka ne wato mutawafika mai ɗauke mai ɗauke ka ne mana mai ɗauke ka ne da ranka a cikin mutane wato wa mudahhiruka sannan ko mai warasuka ilayya kuma zan dauko ka zan daga kai zuwa gare ni wa mudahhiruka kuma mai tsarkace ka ne min allazina kafaru daga waɗanda suka kafirce wa Allah tabaraka wa ta'ala wa ja'il allazina tabuka kuma ni ne mai kanya waɗanda suka bi ka sama da waɗanda suka kafirce maka ila yawmil qiyamati ya zuwa tashin alkiyama har abada ثم إلي مرجعكم sannan makoma ta gaba ɗaya ku zuwa gare ni ne ba a kuma bainakum zan yi hukunci a tsakanin ku fi ma kun kun fi tattalihun a cikin abinda kuka kasance kuna masu saɓani a cikin sa kaga duniya Allah tabaraka ta'ala tun daga wancan zamani Allah tabaraka wa ta'ala mayar da Yahudawa maciya Annabi Isa alaihi salam a ƙarƙashin nasara zama da tsara su ne masu mulkin duniya Yahudawa sai dai ma kawai amma duk da an tattara su an tara su a ɗan gure kaɗan a duniya ko sun bazu a duniya dai babu wata daula a duniya ya jin ba isra'ila ba ita ma ba tabbata daula ba wanda za ka iya cewa daula kaza ta yahudawa ne gaba ɗaya babu Allah ya ɗaura nasara a kansu wajen lazina na'am
فأما الذين كفروا فأعذبهم فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين فأما الذين كفروا أما وأن الكافر وأن تبارك وتعالى فأعذبهم عذابا شديدا zan yi musu azaba azaba mai tsanani fi duniya a duniya wal akhirati da lahira a lahira ta rawar azabar lahira a haɗa musu azabar duniya duniya ku ai ta kakkashe su ai ta bautar da su wa amman ladina amanu amma wanda suke imani أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين وأما الذين كفروا وإن استكابوا سوى ألا فأعذبوا عذابا شديدا سيموت عذابا لأن في الدنيا والآخرة الدنيا دلائرة وما لهم من ناصرين فاسد ما يتمكوا ولا بش كارث عذاب الله تبارك وتعالى وأما الذين آمنوا أما وأن استكابوا إيماني لله تبارك وتعالى وأمر الصالحات في أيك نجري فيوفيهم أجورهم الله تبارك وتعالى زي تكامتوا sakamakonsu ya saka musu da aljanna wallahu la yuhibbul zalimin Allah tabaraka wa ta'ala baya san azzalimai na'am ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم zalika wannan abin da aka karanta maka da labarin annabi Isa alaihi salam da abin da aka ambata gabanin da tuluhu alaika shiga annabi Isa da Maryam da tuluhu alaika muna karanta shi a gare ka min al-ayat daga ayoyi wato alamu mai dawwan mai mai dilala mai nuni akan gaskiyarka wa zikrul hakim da kuma ambaton wanda yake wato gwani shi ne alqur'ani na'am إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون
jama'an da jama'an ne suka zo ga ya guda suka ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen su cikin da malamin su a cikin su suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce masa me da ne yake da mun gane da mutumin mu annabi Isa kace zage sa annabi sallallahu alaihi wasallam wai kana cewa wai shi bawa ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh haka na faɗa bawa ne bawan Allah ne ko manzon Allah ne kuma kalmar Allah ne zai ba ta zuwa Maryama al-Azra al-Batul sai suka kishi suka ce ba mu taba ganin mutum irin ka ba wato ai sai sun ka sake tafi su ga manzon Allah to na ma mun ji idan ka ce shi bawa ne kamar kowa shin yanzu ka taba ganin mutum ya fito daga cikin uwa ba tare da uba ba in ban da Isa to in ka zama gaskiya kake faɗa cewa Isa bawan Allah ne ba ɗan Allah bane to ka zo mana da wato hujja wanda za mu gaskata ka Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ba su wannan azure ba su wannan misali shi abin da yake Annabi Isa mamaki idan suna ganin Annabi Isa alaihi salam ya zo ta wajen uwa babu uba sai Annabi Adamu ya fi da abin mamaki domin ga Adamu ya zo ba uwa ba uba sannan idan annabi isa ya fito ta wajen uwa ta al'adar inda ake haifar ɗanan su aka sanan ya zo duniya ta wajen maryam to ga hawa ta zo duniya ta hanyar garin adamu to wannan abin da ya kuma maki saboda haka sai ya gaya musu inna masana isa saboda haka idan da wani zai cancanci ya zama ɗa a wajen allah to ai wanda ya zo ba uwa ba uba ko wanda ta zo ba ba uwa da uba da da sai ya ga zama ya yi Allah sun ji ne saboda haka ya ga musu inna masala isa inna allahi masala misali annabi isa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ai ka masali adama kama annabi adamu ne kama haka na min turab Allah ya halicce shi daga ƙasa shi annabi adamu sun maƙasa hukum ya ce masa kun kasance fa ya kuru sai kuma ya kasance haka annabi misali annabi annabi isa alaihi salam الحق من ربك فلا تكن من الممتدين ولم الحق gaskiya ce nan min rabbika daga ubangijin ka cikin lamarin isa alaihi salam da duk abin da zo maka daga wajen Allah fa la ta kun min al kar ka kasance daga cikin masu kokonto wannan magana ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma dai ana faɗa wa mai ji ne shi kan min babu aulana فمن هاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين
ومن هاجك dalilin wannan aya ma'ana wanda ya yi jayayya da kai fi a cikin lamarin annabi Isa alaihi salam min ba di ma ba ka min ilmi bayan abin da ya zo maka min ilmi ne daga ilmi fa unka ce ka alau nadu abna'ana ka ce musu ku zo mu kira ƴaƴanmu wato mu kira ƴaƴanmu da ƴaƴanku da matanmu da matanku da kawunanmu da kawunanku sannan ku fito fili guda ɗaya sun manatta ila mitsi nan ne ne ya ma'ana mu ce Allah ya la'anci mai ƙarya mu da kunni faɗa ku ku ce amin sun manatta ila fa nas Allah alfallahi mu sanya tsinuwar Allah alal kafirin akan kafirai wanda ya hukuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda ake ce masa asidu ko da kuma al'aqid wannan mutane ya suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tare da nasaran da garana suka zo wajen su sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga ya wannan shugabanni guda biyu cewa ku musulunta sun ka ce masa ya rasulullah ya muhammad ai mun musulunta tunda sun ba mu zo wajen ka ba Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ƙarya kuke abin da yake hana ku musulunta abin ba ku ba musulmi bane abin da ya yake hana ku musulunta cewa doka cewa annabi Isa da ne ga Allah tabaraka wa ta'ala da bautan ku wato jiciye da cin ku namu alhanzun sai suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama to in Isa ba dan Allah bane wane ne babansa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga musu cewa shin ba ku san cewa wato ba a ba a aikan ɗa sai dai idan akwai kama dole idan mutum ya aiki ɗa a samu kamar ɗa a jikinsa ai da mutane suke aifan mutum ai mutane da suke aifan su kuma haka ba idan mutum ya aiki mutum za a rinsu gaban mutum idan akuya ta aiki akuya za a ga gaban aku ina goyi aiki haka kowa yana gaba saboda haka ai annabi Allah tabaraka wa ta'ala ba mutum bai balle a ce isa mutum da wato ya yi isa saboda haka babu gaba a ciki saboda haka sai ce musu kuma annabi isa ba ku da kan ku mutu ba shin ba ku san ubangijin mu da tabbatacce ne rayayye ne baya mutuwa ba sannan isa alaihi salam ko shi mutuwa ko mun dade wasu arewa zai zo masa sai suka dawo suka ce musu sun baka san cewa sai sai sai ya sake gaya musu shin ba ku san cewa ubangijinmu shine tabbataccen shine ya tabbatar da kowane abu shine tsayayye ko tsayar da kowane abu ba kuma shine mai kiyaye komai shine mai arzuta komai suka ce haka ne mun sani to suke da suka ce to shi annabi Isa da annabi sallallahu alaihi wasallam ta bai shi annabi Isa ya mallaki wani abu daga wannan shin baka san annabi Isa sai ka ce musu shin ba ku san cewa cewa Allah tabaraka wa ta'ala babu wani abu wanda ke buya a gare shi a cikin kamar su akwai ba to shin annabi Isa ya san har abin da aka sanar da shi ba shin annabi Isa dai kai wani ya musu haka suka ce eh haka ne to sai sai musu to fa inna rabbuna sawwara Isa ubangijin mu ya ya inda da sallallahu alaihi wasallam ubangijin mu shine surar da annabi Isa a cikin mahaifa yanda ya ga dama sannan kuma annabi Isa ubangiji mu baya baya ta baya baya bayan gida amma isa duk yana yin wannan sai suka ce masa haka ne shin ya zo ki ce mutum ba wa annabi isa ya ji masa marya ta dauki cikin sa kamar yadda mace ke dauka ciki bane sannan ta aibe shi kamar mace take haifar ɗanta ba sannan aka shayar da shi nono kamar yadda ake shayar da yara na duniya sannan yana ci yana yana yin wato yana yin hadasi bayan ya da bawali suka ci haka ne to amma to yaya sai ka sai ce musu ya wannan zai kasance duk sai suka shi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wata tura har ya zuwa nan shine Allah tabaraka wa ta'ala ke ga wanda ba man hajjaka fihi wanda ya wuce duk ne ya da ka tabbata ga wata mimma lima da aka bai shi ba abin da ya zo maka na daga ilimi ka ce ku zo mana da muhammu bala ni ne nan ya mu kira ƴaƴanmu da ƴaƴanku da mazan da matan matanku da kawunanmu da kawunanku nan mu zo mu yi hali ba na mu kasance da kan mai da Allah baraka wa ta'ala ni a mu sanya tsinuwa da a akan kafirai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannun sai na hasan da na fatima tana gabansa da na khadija sai na ali yana bayan suka fito masa ya fito shi ya fito da iyalan nasa su ma suka fito bayan sun fito sai babban su ya gaya musu cewa bari gaya muku gaskiya mutumin nan ba annabi kuna karanta a littattafanku saboda haka ku gaya wa kanku gaskiya idan idan muka je idan fa ya tabbata annabi ne idan aka je aka yi tsinon nan da shi kafin ku zo gida babu sauran fanakarin da zai saura a duniya ko ɗaya duk za su halaka kafin ku zo gida za a halaka gaba ɗaya saboda idan kun idan mun je niyyar da je niyyar da shi mu ce masa ba za mu yi rantse ba ba za a yi wannan mubahala ba amma dai ya sharaɗanta mana ya kama mana sharuɗinsa sai ce musu musulunta da suka zo ya annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ba za su yi mubahala ba amma dai a sharafi yadda to ku musulunta suka ce abin da musulunci ba su musulunta sai ce musu to ko dai ku musulunta ko ku fara jizya ko kuma ya sai suka zaɓi na tsakiya suka ce sun zaɓi jizya aka ɗora musu jizya kullum bayan wata shida duk watan safar za su kawo tufafi na mutum dubu idan almaharar da zo za su kawo tufafi na mutum dubu za su kawo dirhamai masu yawa ko ɗari hudu ko dubu dai suka yadda akan haka suka zauna ba su musulunta ba na inna haza إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز kan الحكيم lokacin da aka zo fitowa wajen wajen wajen wajen mubahala da suka yi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallazi nafsi bi yadihi law tala'alu la musuku qiradata wa kanazira wa la abrab alaihim alwadi naran wa la ta'sala Allah la jalala wa alahu ولما حاول ولما حال الحول على النصارى كلهم ولما حال الحول على النصارى كلهم حتى على ya gaya mai ce ya zan sana sana ce wallah na rantsa da wanda ne nake hannunsa da sun fito wani tsinintacce ne ya dinnan da su lalle ne ya da su dinnan da an shafe su sun zama birai da alhamdurai kuma da an kora wuta a gida kwarin nan wato wato kwarin da jama'a da gaba daya da ya kulu da wuta gaba daya da sun kore da Allah ya tumbuke da jaranawa gaba daya da kafin wani babu sauran su kore da su kare na'am نعم إن هذا حقيقة إن هذا إن هذا حقيقة وانا أبنى مكوايز أغريكا لهو القصص الحق شيء لا باري للسوسي لغسيا وما من إله أول أبيض إلا الله لأن الله شيكت وتسابان أمن نصارى إكي أرضي شيء لا أكو أكو وإن الله لهو العزيز الحكيم الله وإن الله حقيقة الله تبارك وتعالى لهو العزيز شيء مبواي شيء ولي مبواي أشمل كيسا الحكيم كما بهما أشمل سرعنا باب ولا شيء الحديث أصلا سمعت تشيا وبسط
فإن تولوا فإن الله عليم
وإن بالمفسدين تولوا إن ثم بعد ما فإن الله حقيقة الله تبارك وتعالى عليم مثلية بالمفسدين دما سقنا نعم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون
قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لا قوم أبو ذلك كتابي يهود النصارى تعالوا خذوا إلى كلمة يزوم هداك وتكلمة سواء بيننا وبينكم واتفق تك تك تكالم لكم ولكديدي ألا نعبد إلا الله wato kalmar ko shi ne mu taru kada ku bauta wa kowa sai Allah wanda cewa kada a bauta wa kowa sai Allah nan da haka annabi Musa ya zo muku da ita da sauran annabawa bani Isra'ila haka annabi Isa ya zo da ita da sauran annabawa gaba da bani Isra'ila ta'ala Allah na wato Allah na abu Allah kada ku bauta wa wani sai Allah tabaraka wa ta'ala wala nushriku bihi shay'an kada mu shirka da Allah da wani wala tajid ba'duna ba'dan arbaban kada wani mu yayi tashi wato iya wato allola ko ubai ko iyayen gida min dunillah ko ba bayan Allah tabaraka wa ta'ala fa in tawallau idan kun ba da baya ga barin tauhidi ba ku faɗa ga ku ce Allah yana da ta ko kuma yana da shariki to ba qulu al qulu shalu ko musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi ku sai ku shaida bi anna muslimun mu dai musulmi ne mun mi kauya zuwa ga Allah addinin mu shine addinin musulunci wanda yake cike da kalman tauhidi na kare ta Allah tabaraka wa ta'ala wanda babu shirka a cikin sa na'am يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزل وما أنزلت وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون يا أهل الكتاب ya kuma abota littafi lima tuhajjuna dan me kuke wato jayayya a ce annabi ibrahim yahudawa sai annabi ibrahim ba yahude ne nasara sai annabi ibrahim ba nasare ne alhali kuma wa ma unzilat at-taurat ba ko da kuma ba har julu da injila illa min ba'di sai bayan annabi annabi ibrahim tsakanin at-taurat da annabi ibrahim shekara dubu tsakanin injira da annabi isa shekara dubu biyu to yaushe ne ne bayan shekara dubu za a zo a ce annabi ibrahim ya kuma annabi ibrahim ne zai dawo ya zama al'ummar jikan annabi musa na ko ya hada kitabu lima to hatuna ya ne da kuke hujjatacce ne ya kuke jayayya sun ibrahim a ce annabi ibrahim الحال وما أنزلت التوراة والإنجيل فسوف تورا للإنجيل إلا من بعد سبايسا أفلا تعلمون شن كوكم باكو ده هنكلي ne ko ba ku hankaltar lamari ne na'am
أنتم هؤلاء حاجتكم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون antum ga kuku haula'i wayannan yahud da nasara hajantu kun yi jayayya fi ma lakum bi ilmu a cikin abin da kuke da sani a cikin abin da kuka sani a taura ba na sifar annabi sallallahu alaihi wa sallama wurin aihuwarsa da inda zai yi hijira da littafinsa da sifofin sahabbansa duk ga shi a cikin a taura kun sani da sunayensa gaba daya to abin da kuka sani ma kun yi jayayya a cikinsa to dan me kuke jayayya a cikin abin da ba ku sani ba ma kuma abin da kuka sani ma ba ku yadda ba ne abin da ba ku sani ba ha su haula ha su je ma lakum bi ilmun bal ma to ha su da me kuke kuke jayayya fi ma la lakum bi ilmun a ce abin da ba ku sani a ciki a gare ku wallahu ya'lam al hali ya san an Allah ya san annabi Ibrahim ba ba yahude bane ba ba nasare bane wa antum la ta'lamuna ku kuma ba ku san haka na'am ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ما كان إبراهيم يهوديا النبي إبراهيم عليه السلام ما كان يهوديا فيتم كفن سوى يهودي با وهو ما بي كفن سوى ولا نصرانيا با نصاري فنصاري بني ولكن سيد إبراهيم كان يا كفن سوى حنيفا مسلما واتو حنيفي لحنيفي الديني لو الديني ya karkace wa duk wata akida wacce take ba ta kudurce kadai ta Allah tabaraka wa ta'ala ba musliman ko mai miƙa wuyarsa ne zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wa lam yakun min al mushriki wa ma kana min al mushrikin ko bai kasance daga cikin mushrikai ba na
إن أولى الناس إبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي
inna المؤمنين aula nasu bi ibrahima hakika wanda ta fi cancanta a ce ibrahim nasu da yana tare da su suna addini ne dole suka tafi suka janna da shi nan da shi na gaba wallahi wayan da suka ji shi ne ku kuma ba ku bi annabi Ibrahim ba wa hadha alladhi da kuma wannan annabi wanda yake kan addinin annabi Ibrahim din wannan sai da amalu da wanda suka imani da wannan annabi wallahu waliyul mu'minin Allah tabaraka wa ta'ala shine majibincin lamarin mu'minina
والطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما
wata يشكرون ta'ifatu min ahli kitabi jama'a daga ma'abota kitabi sun yi murin lauyon nuna ku da tumatar da kuma na su fitile ku a cikin addinin ku har su lama ku da addinin ku su jefa da su fitar da ku har zuwa hanyar hanyar Allah na gaskiya aha kuma hanyar nuna babu wanda suke karwa illa abu sau sai kawo su domin ni kam ba za su karɓi wannan daga wajen su ba saboda haka sai ba da ya koma kan su ba ya shiru alhali ba su san haka ba nan يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون
ya ahlul kitab ya kuma abota littafi yahud da nasara lima takununa bi ayatillah dan me kuke kai kuke kafi cewa da ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya saukara bisa annabinsa kuna mutunta wa antum tashhaduna alhali kun kowa sanin cewa wayannan ayoyi daga Allah suke wannan littafi daga Allah yake wannan manzo na Allah ne to dan me kun san abu ko kuke kafi cewa na'am يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ya ahli kitab ya ku abota ta dani ne kuke dukan da ƙarya da gaskiya ku canja ta a bisa suranta kuma kuna ɓoye gaskiya shine annabi annabi sallallahu alaihi wasallama alhali wa antum ta'lamu ya kun san cewa manzo ne na Allah kuma addinin da gaskiya ne alhali kun san haka na'am وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره واكفروا آخره لعلهم يرجعون shugabannin Yahudawa na kaifara su goma sha biyu daga cikin manya-manyan malaman su su ne suka haɗu suka yi mutu suka ce abinda za mu yi mu rudar da mutanen nan mu tare mu ne manyan malamai na cikin Yahudawa mu goma sha biyu da mu je mu mu yi imani da Muhammadu da safe amma mu yarda ba cewa za mu yi imani da shi da hakan mu ne sannan kuma kar mu yarda mu kulle a zuciyarmu dan yamma ta yi mu kafirce da shi sai ya tambaye mu dan ne sai da dai mun yi imani muna ta abin gaskiya ne sannan kuma da muka koma muka bincika a littafin mu sai muka gane ba annabi bane saboda haka muka bar abin to suna kulle wannan kafin shi sai Allah ya zukar da wannan aya wa qalu sai suka ce wa qala ta'ifatu min al-ihral kitabi jama'a daga ma'abota littafi sun faɗa suka ce aminu billazi kuli da Allah ta amanu ku yi imani abin da aka saukar a wa'anda suka akan wa'anda suka yi imani da da suka yi imani wa alqur'ani kenan wata halaha farkon yini wa quru akrahu ku kafirce akrahu a ƙarshen yini la'annahu yanzuuna ko sa ko har addinin su ma'ana idan suka ga cewa ku ne manya-manya a yahudawa manya-manyan malamai na taibara manyan masana a saura goma sha biyu sun zo gaba ɗaya da samun sun musulunta da yamma sun dawo sun bar addini ai ba abin da zai sa su haka sai in sun ga da wani abu a ciki. to da sun ka kulle wannan sai Allah ya tura kaga muna ta koma sai ko wannan ma ta su imani inda imani za su yi na ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
suka gaya wa mabiyansu wala tu'minu kada ku yi imani illa liman tabi'a dinakum sai ga wanda ya bi addinu kun ka gaya musu ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam innal huda hudallah shiriya dai ta Allah ne wato ku a ganin ku kuna yin hasadar an yuta a hadu wai Allah ya ba wa wani daya misla ma utitu misali abinda aka ba ku na littafi da mu'jiza ku kare ne wanda za a ba ku a taura a ba annabi ku tsaga ruwa banu isra'ila su fita a halakar da fir'auna wato ayyuka hadisi da ma'udu ayu hajukum ko kuma za su hujjatacce ne ya da ku inda rabbuku a wajen ubangijinku to kun ka gaya musu ku gaya ka gaya musu innal sabara ka ce innal sabara fifiko dai falala baya hannun kowa biyadillah yana hannun Allah tabaraka wa ta'ala yuti man yasha yana ba da shi a wanda ya so wallahu wasi'un Allah mai yalwa ne alimun masani ne yakfasu yana ce banka man yasha wanda ya so bi rahmati da rahmansa wallahu bil fadlil azim Allah kuma mabocin falala ne mai girma kuma yana ba da ita daga wanda yake so Allah ya zaɓe mu ya sanya mu daga cikin alu ad-da'iratu al-fadl rabbani na'am
ومن أهل الكتاب من تعمله بقنطار نؤديه إليك ومنهم من تعمله بدينار لا يؤديه إليك إلا لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك لأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون
ومن أهل الكتاب akwai daga ma'abota littafi manyan shawano wannan ta saba da shi abdullahi ibn salami abdullahi ibn salami wani mutum daga cikin kwarai shawa ya ba shi ajiyan wato kuciya ta dinare dubu biyu ai dubu ɗaya da ɗari biyu ya ba shi ta ajiya wato ko ta tsakaci wato mutane guda biyu da akwai Abdullahi ibn Salam da kuma Farhaz shi Abdullahi ibn Salam din an ba shi ajiyan kuɗiya na dinare guda dubu da ɗari biyu bayan tsawon zamani aka zo aka same ta yadda aka ba shi ajiya haka ya bayar ta sannan akwai wani bamhasu kuma ɗan azu ba shi ma bai hude ne an wani bakurin da ya ba shi ajiyar dina da ɗaya tak nan da ya zo karɓar dina da yake masa wa ya nemi kuɗin gani ban san kama ban ne kama da ajiya to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da halin kowa ya ce wa min ahli kitabi akwai daga ma'abota littafi akwai masu aminci da amana man in ta mana wanda idan ka aminta da su ka ba su amana su kitsere wato da maƙudan kuɗi ka ba su ajiya to yi wajen ilaika duk lokacin da ka zo karɓa zai ɗauki kayan ka yadda ka ba shi ajiya ya baka wa minhu kuma shi ne abdullahi bin salam wa minhu daga cikin kuma akwai wanda in ka ba shi ajiyan dina da ɗaya ba zai iya baka ba illa ma dun da nan ya ka'iman sai in ka dawwama a kan a tsaye sir wato sai in ya ga tashin hankalinka ƙarara zalika bi annahum ذلك ولا يفعل رسول بأنهم سوى يهودا قالوا سوتي ليس علينا في الأميين سبيل وأي موكم دوكيا واتو أمية واتو لا ربا واكين وانا باسولا الدين بان باسولا لسابي سولا أمية ليس علينا في الأميين سبيل باسولا وانا عنو فاتا هنيا غير وتو أبن لذو هنو هنو مناسب كايا مليكوي ويقولون على الله الكذب سنا فدان قريا ga Allah tabaraka wa ta'ala wa hum ya'lamuna su kuma sun san haka na'am bale بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله فإن الله يحب المتقين haka ne bale bale fadi bi ahadi wanda ya tsaya da alƙawarinsa wacce kayan tsoron kafirci da saba wa Allah fa inna Allah yuhibbul muttaqin Allah tabaraka wa ta'ala yana son masu tsoron Allah na إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
wannan aya ta sauka ne a cikin abirafi'in da kidanar ibn abi aikin da wuyayi su a saba da wani kuma shugabannin yahudawa sun koya abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi alkawari a gare su a cikin attaura a cikin sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallama bayanin sufarsa suka koye wannan kuma suka rubuta abin da ba haka ba kuma suka rantsa cewa wannan abu daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala yake saboda shugabanci da a wajen mutanen su kada ya tsere musu shine wa innal ladina yashtaruna innal ladina yashtaruna bi alillahi wa'anda suke canjawa shi da suke sayarwa da samanan kalilan kudi kaɗan shine bukatu na duniya girmamawan mabiya ko ɗan abin hannun mabiya da hadillahi da alƙawarin Allah da yake hannu wa aimanihim wa imanin da rantsuwar ke canza su da samanan kalilan kudi dan kaɗan ko badali kaɗan to ula'ika wa insanin ka mutane la kala alahum ba su da rabo fil akhirati a lahira wala yukallimuhum Allah kuma ranar tashi a kiyama Allah tabaraka wa ta'ala ba zai yi magana da su magana ta yarda ba wala yanzuru ilaihim ba zai kalle zuwa gare su na rahama ba ranar kiyama wala yuzakkihim kuma Allah tabaraka wa ta'ala ba zai yi musu tafkiya ba ba to ba zai karkace su daga zunubansu ba walahu azabu lalim azaba mai rantsa ta tabbata a gare su Allah ya kiyaye mu
وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون Allah ibn Abbas yake wannan aya ta sauka da shi ne gudu da nasara gaba daya sun canja taura da injila kuma sun yi kawa taura da injila abin da babu kuma sun sun tarar da addinin annabi sallallahu alaihi addini wanda yake bai kace na annabi Ibrahim a ciki sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana kajensu su kuma su kuma boye ayan jifa sun boye sun boye da abubuwa da yawa shine Allah tabaraka wa ta'ala ce wa inna minhum hakika daga cikin su la fariqan akwai jama'a yaluna alsinatahu wal ce lallau ya hatta su bil kitabi da littafi litasibuhu min al kitabi domin ku da shi daga littafin Allah yake ma'ana sun sun canja sai suna kakkaje harshen su suna su su kamar dai a ce karatu yadda ake karanta a taura aka ce min launa abin da suka canja din littafi ko min kitabi dan ku da cewa wannan abin daga littafi ne na taura ko injila wa ma huwa min kitab baya daga cikin littafin kuwa wa yaqulu huwa min indillah suna cewa wai wannan daga wajen Allah yake wa ma huwa min indillah alhali ko ba daga wajen Allah yake ba wa yaqulu ala Allah kadiba suna kankariya Allah tabaraka wa ta'ala wa hum ya'lamun alhali su sun san kariyar suke nan
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون
bai dace ga mutum an yi wuce Allahun kitaba Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi littafi kuma ya ba shi hikima ya ba shi annabci sannan ya ce wa mutane ku zama bayi na wato ku zama bayi a gare ni koma bayan Allah mana ba Allah ba wannan bai kamata ga mutumin da Allah ya zaɓe shi ya ba shi annabci ya ba shi littafi da gaba wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkake dukkan annabawa ne gaba ɗaya gaba yin abin da ya shafi da'awar uluhiyya ko kuma kira a bauta musu bai kamata ga mutum Allah ya ba shi littafi wato a ba shi littafi ya ba Allah ba shi littafi da hukunci da annabci shi da hikima da annabci sannan ya ce wa mutane ku zama bayi a ni ba ko kuma bayan Allah ba walakin kun ne zai gaya muku ku kasance rabbaniyin ku zama na Allah ma'ana ku zama bayan Allah masu dangantuwa ya zuwa ga Allah bima kuntum ta'lamuna bima kuntum ta'lamuna al-kitaba da abin da kuka sace kuna ana sanar da ku na littafi ko kuna san abin da kuka sace kuke sani ko ake sanar da ku na littafi wa bima kuntum tadrusun da abin da kuka sace kuna karantawa na ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala wala yamuru ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيامركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون wala ya mulku sannan ko ba za su umarce ku wala ya mulku bai kamata shi kuma musulmin bai Allah ya masa wancan baiwan ba zan umarce ku an taka bil mala'ikata ku riki mala'iku wanda biyuna da annabawa arbabai iyayen gida min dunillah bayan Allah tabaraka wa ta'ala ba wato arbaba ayamurukum bil kufri shin zai rike ku zai umarce ku da kafirci ba da idan su musulmi bayan kun kasance musulmi ai ba zai umarce ku da haka ba nan وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ومن تولى ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون
wannan aya suna da suna daga cikin manyan ayoyin da suke duniya a cikin ko annabi sallallahu alaihi wa sallama akan annabawa da kuma kasancewar da shine asalin annabawa gaba daya cewa wa iz akaza Allah ka tuna ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ko kuma ka tuna kai mai karatu iz akaza Allah min saqa nabiyina yayin da Allah ya kace alƙawarin annabawa wato kowane annabi da Allah zai aiko su tun daga annabi Adamu alaihi salamu har ya zuwa annabi Isa kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa lam yab'ath Allah nabiyyan Adam wa man ba'dahu illa akaza illa ukid alaihi al-ahd fi Muhammad wa amahu bi akad al-ahd ala qaumihi la yu'minuna bihi wa la in bu'itha wa hum ahya'u la yansurunahu ba cewa ba wa Allah da aiko wani annabi annabi ba Adamu ne ko a wanda yake bayan Adamu sai Allah ya yi alƙawari a wajensa a cikin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kuma umarci wannan annabin cewa ka kalli alƙawari a al'ummarka cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya same ko kuma ya same su to za su yi imani da shi kuma za su bi shi za su taimake shi shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake wa idza qada Allahu katila yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya riki misaqan nabiyina alqawlin annabawa yake musu lamma atainakum min kitabin yayin da muka ba ku min kitabin daga littafi wa hikmatin da hikima shine annabi kuma ja'akum sannan kuna cikin aikin ku na annabi kuma ja'akum rasulun kuma ja'akum kai manzo sai kuma ja'akum rasulun sai wani babban manzo ya zo muku yayi nasara dan girmama shi musaddiqun mai gaskatawa limama akum abin da yake tare da ku na annabci da littafi kuna cikin wannan annabi ya zo muku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shin kun yi alƙawari da tuminun bihi lallai za ku yi imani da shi daya wa la tansurunnahu kuma za ku taimake shi su suka yi alkawari a kan haka sai Allah ta bai tsara a tsararsun kun tabbatar da haka wa a kantum ala zalikumu isri kuma kun karɓi alkawari na a kan haka to ba sun tabbatar da ƙalu a tsararra ƙalu sai suka ce wa Allah a tsararra mun tabbatar wato sun tabbatar ƙala fashadu sai Allah ya ce ku sai ku shaida ma'ana kamar ku shayi ku tabbatar da haka wa ana ma'akum min shahidin ni tare da ku ina daga cikin masu shaida cewa kowane annabi bai karɓi alƙawarin annabcinsa a wajena ba sai da ya alƙawarin cewa bayan an ba shi annabci yana cikin annabcinsa kaddarawa da annabi sallallahu alaihi wa sallama muhammad zai zo ya same shi da shi da al'ummarsa da shi da al'ummarsa gaba ɗaya za su ajiye abin da suke ciki su imani da annabi sallallahu alaihi wasallama su zama zama daga cikin ayarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kowane annabi ya tabbatar da haka amma Allah tabaraka wa ta'ala ya gudanar ya gudanar musu abin da yake shine al'adar dan adam kafa masa hujja kala akarsu ku tabbatar ba za a ba ku annabci ba da manzanci sai ku tabbatar qalu aqrarna suka je sun tabbatar Allah ya ce fa ka duki kai ku tabbatar wa ana ma'akum min shahidin ni ma zan sanya hannu tare da ku to bayan Allah ya faɗa musu haka sai ka sake gaya musu ba man tawalla ba da zalika wanda ya ba da baya ba da zalika bayan ya tabbatar wa Allah haka balle babu wanda zai ba da baya a cikin annabawa to in haka ya tabbata kaddarawa wanda ya ba da baya bayan haka to fa ulaika humul fasiqun wa yazalika sune fasiqai wannan bai faru da annabawa ba amma hakan ya faru da al'ummomin annabawa yahudu da nasara wanda littafi yana hannunsu siffar annabi tana hannunsu da komai da komai su kuma suka bada baya suka yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala su kasance daga cikin fasai kafirai Allah ya kiyaye mu shin
أفغير دين الله تبغون وله أسلم وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون أفغير دين الله shin wani addinin Allah ya kuna kuke nema ko kuke nema wa lahu aslama man fis samawati wal ardi kuma abin da yake cikin sammai da ƙasa duk ya miƙa wuya ne ga Allah ɗau'an wa karhan girma da arziki koyan abin da yake cikin kamar da kasari babu wanda zai iya wani motsi ko ya aikata wani aiki ko ya shirya wani shiri ko wani irin abu sai abin da Allah tabaraka wataala ya shirya a kansa shi ne mai dabbara shi wa ilaihi tus'ud kuma ya zuwa ga Allah kuke komawa gaba ɗaya na قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون kuka gaya musu amanna billahi mu dai mun yi imani da Allah وما أنزل علينا لابن لا كتوكل أكم وما أنزل على القرآن وما أنزل على إبراهيم لابن لا كتوكل أكم أن إبراهيم عليه السلام da Isma'ila da Ishaq da Yaqub da ƴaƴan Annabi Yaqub da abin da aka ba Musa na Attaura da sauran littattafai da abin da aka ba Isa da kuma annabawa abin da aka ba annabawa gaba ɗaya daga ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma rabawa tsakanin ɗaya daga cikin manzanni wa nahnu lahu muslimun mu masu yin wuya ne ga Allah tabaraka wa ta'ala
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغ غير الإسلام دينا wanda ya nemi wani addinin musulunci ya ce shi ne addini a wajen Allah to fa lan yuqbala minhu ba za a karba a wajen sa ba wa huwa fil akhirati shi a lahira min al kafirina yana daga cikin tababbu Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye mutabewa albakar annabi sallallahu alaihi wasallam
كيف يهدي الله
kawo da su ba tunda ta zai shekaru da yawa shekaru da yawa ko wanda za a yi a ce miji in ya da ba za a kula shi ba za a raba gadon sa shekara saba'in ne shi ne idan mutum ya yi tafiya ba za a yanke masa hukunci ba hata ya ce a ne min zamani ma la ya ishi ila misli ko a ce sallawa ne ya bar garin nan shekarar sa talatin to mu kaddara daga cikin masu tsawon kwana yanzu da barsa daga garin nan shekara sittin amma tambayar mai tambayar ta sake rubuta sai a ba ta amsa amma yanda ake idan mace mijinta ya yi tafiya sai ana cikin wannan yanayi har ta shirya za ta aure mijinta ya dawo to mijinta yana dawowa ba magana ɗaurin aure sai ka koma wancan gidan ba abin da ya sa kai shari'a kai haka kuwa domin za ta iya faruwa kai ka ma auren za ka iya auren da gidawa kuma na dan mace tana iya rike soyayya shekara hamsin za ta iya rike soyayya kuma shekara hamsin akwai wata masu da suke son wani babban mutum ba ba ta shi ba aka bayar ta a wani babban mutum sun zauna da wannan babban mutum ne shekara sittin tun manyan ƴaƴanta duk ƴaƴanta na babban mutum ne da ya mutu Allah ya kaddara wancan ɗin na babban mai mutu kuma ta yi ta an wancan na wani kuma suka je kowa na tafiya a duniya saboda haka wai da yayin da ta haifa a nan dole suka koma suna hidima a sabon baba saboda haka da ma da ya dawo ba magana ɗaura a wurin
ya yi alkawarin zai yi azumi guda biyu. daga misali bukatar safiya shi wannan azumin yana nan gaba a kansa ko kuma a to Allah ne abun wasa ina ce ina ce yanzu na cikin sura da muke karantawa sura ba ta muke ciki ko mace ne ta ce ta yi alkawari ɗan da yake cikin da ta bayar sai a Allah ni ne zata zaka bayi ba dalil muharara ko sannan ga mun muke labarin annabi Ibrahim yanda yayi alƙawarin in ya kammala ginin Ka'aba zai yanka ɗansa har sai Allah ne ya kwaci wa badaina wa zubirul azim ko ba haka ba ga Allah yana faɗa a Qur'ani ya ayyuhan ladina amanu awfu bi uqud wal yufu nuzurahum wal yahu bil ko hadisi ya ga man nazar ayyi Allah aha falidu wanda ya rantsa ya zai ba ka ci zai ji Allah ya bi shi ai ba ka ce ma na yi mai kyau shehu Allah ƙara masa jana wani ba ka ce a biwa ne yana cewa na in wani abin jilidi ya na Muhammadin a sun wa kun shukuran li rabbi fa ga wuce wallahi in kafafuwa ta suka taka gidajen annabi Muhammad na ganna a Madina to na yi alƙawarin qiyamul laili na yi alƙawarin azumi don godiya ga ubangiji na kuma zan yi ganima sau da kawai ba za ka iya yi sai dai kuma an kayi baka ta Allah ya rabe ka ta iya da tambaya na taɓa yin wani baka ce ni ma na ga kamar ba zan je haji ba sai na tsirka ta malam sai na yi niyyar cewa in na tafi umra ne ma na ce in na je ɗaya ba umra ba ne haji na ce in na je iya kwanakin da zan yi zan yi su da azumi da kuma na burkuli sai Allah ba da sa'a na je ana rana to ai an yi azumin dai amma kuma ana yi ana kike sai ni ma na kai ita wannan amsa yin wannan tambayar da gani amma na nemi na nemi mafita kada yiwu ba dole na hakurin da ta bugawa saboda ana faɗa komawa na amma in mutum ya sai ba ka sai zai yi sabon Allah kuma ba zai yi ba na tambaya ta gaba yana cewa malam zai sha ruwa lafiya malam tambaya ta shi ne ni ne nake soyayya da ahalin kitabi kuma ina son auren a zahiri gaskiya amma na yi magana ta musulmi da dawa a biyu ka nuna min tana da a biyu kuma muna soyayya shi kuma ina da bukatar auren
to me zan ce masa na to ai shi ta shari'a da take mutum zai ai zai aure ahli kitabi dama ba a yi magana yayi yayi da ita za ta musulunta ba ko ba haka ba ko akwai wannan magana Allah ya halatta mana mu aure ahli kitabi ko amma layi layi da ita za ta musulunta ai bai wannan magana ba ta yi ba ko ba haka ba sannan kuma suna soyayya da ita galibi idan dan boko yake soyayya ba wani abu ne daban wanda ya kauce shari'a ko ba haka ba in dai soyayya ne wanda ake cewa muna soyayya in ka ji an ce maka mun dade muna soyayya to karatun ba shi da daɗin su ko ba haka ba amma in magana nema ne mun yi magana aure da ita na yarda zan je in nemi izinin neman ta a wajen iyayenta zan baka amsa ya sake rubuto tambayar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح واغرب الكاتب لما سبق ما في حق الحق الهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه ومن اله العزيز سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
mutane a zane muna da karamin mutum a gida duk a wanda ke zama a wasu